سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هادي إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwa masu girma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu wato za mu ci gaba da karatun tasirifi na za a tashi za a tashi akan na fasali na farko ko babi ne na farko da kuma da shi da wani wani da jama'a kai kawai ba shi babu abin ya fi'ilin mujarradi babin ginin fi'ili wanda yake mujarradi wa ma'aniha da ma'anonin wannan gine-ginen wata tsari fiye da yadda ake sarrafa shi fi'ilin mujarradi a gane fi'ili ta wani bangaren a iya kasa shi gida biyu akwai wanda yake mujarradi akwai kuma mazidi wanda a baya a karatunmu na waccan larabar an yi bayani a kai ko har a fatiha aka bi fi'ilan da suke mujarradai da kuma wanda suke mazidai ko to koyaushe dai fi'ili a iya raba shi a iya kasa shi gida biyu mujarradi ko mazidi to a nan za a yi bayani akan fi'ilin da yake mujarradi wanda fi'ilin da yake mujarradi dai shine fi'ilin da ba wani harafi na ƙari a cikinsa ya zama duk harufansa din na asali ne wanda kuma shi fi'ilin mujarradi a iya cewa ta wani waje ya kasu gida biyu shi kuma domin ko da ya zama mai harafi uku shine sulasi ko kuma ya zama ruba'i wato mai harafi hudu to shi kuma sulasin shi kansa iri uku ne ta wani wajen akwai wanda yake awon safa'ula akwai wanda yake awon safa'ila akwai wanda yake awon safa'ala wanda shi ya fi yawa shi ko ruba'i ta wannan bangaren iri ɗaya ne kawai shi ne fa'alala to wannan da yake nan a nan dai babu za a bayani ne a kan fi'ilin mujarradi da yadda ake sarrafa shi yace malil mujarradil muri fa'ula fa'ila ma'a fa'ala summa fa'alala فأولى عنهم في الآباء وفاء وشبهها ولم يرد مرأفة إلا قليلا مع غيره ولا مجاوزا إلا بترميم جلا ولم تد الياء مكان العين واللام منه في سوى اللين وعين آتيه الرمام هالز إن لم يكن تداخل فيه أولم آه ما للمجرد awon da yake ya tabbata ga fi'ili mujarradi almuri wanda yake mari iri hudu ne kadai auna aunan fi'ili mujarradi mari hudu ne wanda uku a ciki na sulasi ne ɗaya kuma na ruba'i shine yake fa'ula akwai fa'ula kamar karuma ko ɗahura ko danusa ko sharufa ko la'uma ko ƙabuha duk wannan fa'ula ne fa'ila yakan zo kuma da awon fa'ila awo na biyu shine fa'ila kamar fariha ko shariba ko alima ko hasira ko bayira ko hamira ko awira dai wannan fa'ila ne ma'a fa'ala sannan awo na uku na fili mujarrabi mari shine awon fa'ala wanda shi ya fi yawa kamar raraba kamar katala kamar satara kamar jalasa kamar sajada kauraka'a duk waɗannan fa'ala ne sun fa'alala sannan awo na hudu shine na wanda yake ruba'i mujarradi shine awon fa'alala wanda an faɗa shi ɗaya ne kacce guda ɗaya ne kawai shi yasa shi fili dai mari ala kulli halin za a ga ya fara da fataha ne ma'ana harafinsa na farko ya zo da fataha to harafi na biyu ta yi ya zo da fata shi ne ya zama awon fa'ala kenan ko ya zo da kisra ya zama awon fa'ila kenan ko kuma ya zo da rufa'a ya zama awon fa'ula kenan wannan inda yake sulasi wato mai harafi uku in kuma mai harafi hudu ne to awo ɗaya ne tak a nan shi ne awon fa'alala fa'alala wannan kenan a cikin aure-auren nan guda hudu a fatiha ba fi'ili rubai babu jarrabi rubai a cikin fatiha fa'ula babu ita a fatiha fa'ila ita ma babu a fatiha amma akwai fa'ala ba na abudu fa'ala ce ba sai wanne ne daman ihidi shi ma fa'ala ce hada ake cewa a marin shi yasa shi ma fa'ala ne an faɗa daman a baya karatunmu na ranar laraba da tauce cewa a fatiha filai biyu ne wanda suke sulasiyai guda ɗaya ruba'i ne shi ne an'ama wanda shi marinsa na'ima ne shi yasa marinsa mujarradinsa marin mujarradinsa fa'ilaj shi kuma ista nasta'inu shi mai harafi shida ne ma mai harafi shida ne daga ana ya unu auna aunu aunu taimako nasta'in muna neman taimako shi yasa shi daga ana ya unu shi yasa shi ma dai mujarradinsa shi mujarradinsa babun fa'ala ne ana ya unu auna an ji wa'annan auna aunan guda hudu na sulasi mujarradi na mari mujarradi fi'ili mari mujarradi guda uku a cikin guda hudun na sulasi ne guda ɗaya kuma na ruba'i to kuma sai ya haɗu a cikin bayanin wanda ya fi kankanta a ciki ma'ana wanda bai da yawa wanne ne bai da yawa shine fa'ula fa'ula bai da yawa me bahara wato harami din da ya faɗa a sama da ya tashi kawo fa'ula a sharhin nasa jami'ul amsali ya kawo kamar guda ɗari ne guda ɗari amma fa'ala fa'ala ya kawo ta kusa dubu wanda ya kawo awon fa'ala yana da dama tsakanin fa'ala wanda yake wato mai ingantaccen tsakiya da fa'ala wanda yake ajiwafi da fa'ala wanda yake najisi wawi da fa'ala wanda yake najisi ya iya in kaɗa fa'ala-fa'ala da ya kawo ta sun haura dubu ma sun haura dubu ma amma fa'ula ɗari ne ɗari ne da kyar ma a iya cewa suka cika ɗari to shi yasa a nan an bi tsarin koyarwa wanda a wajen koyarwa dama idan za ka koyarwa ɗalibi mai neman ilimi abu uku ko hudu ya zamo ɗaya daga ciki shine ɗan kaɗan to ga masu koyarwa gwanayen koyarwa su ce to gara ka fara da wanda yake ɗan kaɗan da saboda ko ba komai in ɗalibi ya ga ya fahimce shi sai ya ƙara da shaɗi saboda ya gama da wannan saura wani to ɗaya a koyaushe shi ɗan adam in ya ga a wani tsari wani abu da zai a rayuwa ya cimma wani zango sai ya zama wani shaɗinsa ya ƙaro amma in ka fara da mai yawa sai ta yi abin ya ƙure shi ko sai ta yi wato saboda yawansa ya tayye tayye ga hayyo bai gama ba ka fara da abu ɗari da an yi hamsin an yi rabi da an yi saba'in saura talatin amma ka fara da dubu don an yi ɗari a kashi goma ne aka ɗau kashi ɗaya har sai ka je ana fara an fara tayo a ɗan fara jin kasala a kai ce wato har yau ma da abin da ake ba a yi nisa ba shi yasa sai aka fara da ita fa'ular wadda ba yawa ne da ita ba ya ce fa'ula tsawon fa'ula hidda ba'i wa fa wa shibha ya zo ne a cikin abin da yake nuna ɗabi'u annuhum daga larabawa ko abin da ya kama da ɗabi'u misali kamar ɗahura ya suwantu da ɗabi'ar tsarki ba na ya tsarkaka ko da nusa ya yi dauɗa ba na suwantu da ɗabi'a ta dauɗantuwa ko la'uma ya ƙasƙanta ko sharufa ya ɗaukaka ko karuma ya yi karamci wanda dai duk waɗannan ɗabi'u ne shi yasa nan fa'ula ta zo don nuna abin da yake ɗabi'a takan zo don abin da ya kama da ɗabi'a wadda da yin mura'afa fa'ula baya zuwa a ce da harafi na biyu da harafi na uku duk irinsu daya wanda wannan shi ake kira mura'afi mura'afi a fi'ili shi ne fi'ilin da yake ne mai harafi uku ne to shi ne fi'ilin da yake da harafi na biyu da na uku duk irinsu daya yanzu misali kamar radda za a ce fi'ili ne mura'afi saboda asalinsa radada ko malla za a ce fi'ili ne mura'afi saboda asalinsa malila ko arba arba asalinsa arura wa yau mai arru zalim to ne wannan za a ce mura'afi to shi fa'ala takan zo mura'afa da yawa fa'ila ma takan zo mura'afa ko da dai ba yawa cancan amma dai tana zuwa mura'afa in aka tsaya bibiya da kan za a sami ita fa'ila mura'afa guda ɗari kafin a sami ɗari za a wahala fa'ala ko ita tana da yawa wadda take mura'afa amma ita fa'ula gaba ɗaya malamai sun bincika an tabbatar da ba fa'ula mura'afa guda goma don wasu suka ce guda ɗaya ne wasu suka ce guda biyu wasu suka ce uku kai da aka dai tsananta bincikai an iya gano guda biyar akwai musulmi ya ce illa kalila ba ya zuwa mura'afi sai ko ɗan kaɗan ma a gairi shi ba galibi yakan zamo akwai awon fa'ala a ciki akwai awon fa'ula ɗin misali kamar damma damma da dal da mimi mai shadda to asalin damma din nan da muma ya yi muni fa huwa da mimun shi mu'una ne damma to wannan da muma ne asalinsa shi ya sa fa'ula ce mura'afa fa'ula ce wadda take mura'afa ko labba to asalinsa labuba ya yi hankali kwarai to shi ma labba ya lubu fa'ula ce murafa ila ya ka ita labba din nan akwai awan lababa a cikinta shi yasa ya zama fa'ala shi yasa a nan ya ce ma'a gairihi tare da waninsa tare da waninsa wala mujawiza haka nan shi fa'ula filin da yake bisa awan fa'ula baya zuwa muta'addi shine ma'anan mujawiz wanda wato za a ce yana da maf'uli fa'ula baya zuwa da maf'uli fa'ula iyakarsa fa'ilinsa illa iyakarsa fa'ilinsa fi'ili ta wannan bangaren a iya cewa iri biyu ne ko akwai fi'ili lazimi akwai fi'ili muta'addi shi fi'ili muta'addi yana da suna har uku ɗaya daga cikin sunan shine muta'addi wanda shi ya fi shura ana ce masa kuma waƙi'i ana ce masa mujawi shi yasa da muta'addi da mujawi da waƙi duk ma'anarsu ɗaya a babin tasarifi yana nufin fi'ili wanda ba ya tsaya a iyaka fa'ilinsa ba a'a wanda yake neman mafuli wato wanda aka aikatawa aiki wani wakacin iyakarsa wanda ya aikata aiki wani wakacin yakan zamo dole sai an hada da wanda aka aikatawa yanzu da an ce ya yi bacci ya shi ya bacci ya yi bacci wanda ya yi bacci ba shi kenan ba baccin nan a shefi ili ne lazimi amma da an ce duka kaga nan dole akwai wanda ya duka akwai kuma wanda aka doka shi ya sa raraba fi'ili ne za a ce muta'addi ko mujawizi ko waƙi to duk fi'ilin da yake ya zo bisa awon fa'ula baya zuwa muta'addi illa bi tarminin jala sai fa da tarmini wanda yake ya bayyana wanda ma'anar tarmini shine wata kalma a bata ma'anar wata kalma daban to wannan shi ake kira tarmini a gane tarminin nan kalma ce da take zuwa a ilimai daban-daban akwai tarmini a ilimin tasirifi akwai tarmini a ilimin tasirifi akwai tarmini a balaga a badi'i ko akwai tarmini a ilimin kafiya shi yasa a nan abinda ake kira tarmini dai a ilimin tasirifi shine kalma a kunsa mata ma'anar wata kalma yanzu misali kamar akwai wanda ya ce rahubat a rahubat kuma da'atu ko a rahubat kuma da'atu fulani yanzu biyayya ga wani kun sami damar yin haka to asalin rahuba fa'ula ce ba ta ta'adda to amma a nan sai aka kunsa mata ma'anar wasi'a wanda wasi'a ko tana ta'adda ga shi a ayatul kursi wasi'a kursi samawati samawati shine maf'ulun wasi'a wa rahmati wasi'at kulli shay kulli shine ma'ana a maf'ulun wasi'at ko to wasi'a yana ta'adda to sai aka ɗauki ma'anar wasi'a ɗin nan aka ƙunsa wa rahuba sai ya zamo ya ta'adda shi yasa in aka ga fa'ula ta yi ta'adda to an mata tarmini ne na'am a walar ta ya'u makanal aini wallami minhu fi siwa fi ilaini shi fa'ula ba inda yake zuwa a ce a, ya tazo a matsayin ainihinsa a'a wato harafi na tsakiyarsa ya zamo ya to baya zuwa hakanan ya ba ta zuwa a matsayin harafinsa na ƙarshe sai a fi'ilai guda biyu akwai fi'ilai guda biyu wato ɗaya fi'ilin ya ta zo a tsakiya ɗaya fi'ilin ya ta zo a ƙarshe wanne ne fi'ilan wanda yake a wanne ne hayu'a shi ne wanda yake ya ta zo a tsakiya hayu'ar rajulu tare da cewa shi hayu'a din nan akwai hayu'a ma a ciki me ma'ana hayu'a mutum ya zamo mai kyakkyawar sifa mai kyakkyawar sifa su shine hayu'a hayu'a ha babba da ya da alhamza illa iyaka alhamzar akan rubuta ta ne akan waw tunda ta zo bayan ramma shi yasa akan waw ake rubuta ta hayu'ar rajulu ɗayan kuma shine nahuwa ko wanda asalin nahuwa nahuya nahuya amma yar dole ake mai da ita wau saboda ta zo bayan ramma da nauyi a faɗe ta a ce nahuya shi yasa zama nahuwa to shi yasa nahuwa fa'ula ce wadda ya ce lamun fi'il nahuwar rajul mutum ya zama mai hankali kwarai kwarai wa ainu atihin rima muhalazin ainin murari'insa ati murari'in ainihin murari'in dole ne a yi masa ramma dole ne a yi mata ramma fa'ula murari'in koyaushe ya ƙuli yake zuwa illa mai kun tadahurin fihi uli matuƙar dai ba tadahuli a cikinsa amma akwai tadahuli to wannan a iya samu ba wato murari'in ya zo ya fa'alu saboda matsalan tayo fa'ula ɗin akwai fa'ila a ciki to kuma a wani tsari na larabawa tayo barin ya zo fuska biyu murari in ma zai zo fuska biyu to amma a marin sai su wadata da fuska daya a murari in ma su wadata da fuska daya a sai ya zamo a ga kamar wannan marin ya zo fa'ula ya zo fa'ila to in fa'ilan ne murari in ya fa'alu to amma sai ya zamo a marin ba sa duba awon fa'ila sun fi faɗa fa'ula amma a murari'in kuma a maimakon su kawo murari'in fa'ula sai su kawo murari'in fa'ila sai a je ya fa'alu sai a ga kamar murari'in fa'ula ya zo ya fa'alu amma ba haka lamarin yake ba abinda yake akwai a irin nan an samu abinda ake kira tadakuli an samu abinda ake kira tadakuli to shine wannan an gama bayani akan ita fa'ula sai fa'ila kuma wadda ita take binta a yawa an faɗa dai cewa fa'ula ɗin nan shi ne jami'ul amsal shi ne harami ɗin da ya faɗa a baya ya kawo kusan fili guda ɗari wanda suke a awon fa'ula to wannan kenan alhamdulillah sai mu ci gaba da na balaga ko